بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 20 ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da ɗaya ga watan januwari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخيري كيس يوانا اللتافي الرديني wanda Dr. Ar-Ruhaili ya rubuta domin ya mai da martani kai tsaye dangane da ƙarerayi da sharri da ƙage da yarfe da cin mutuncin da yi masahabbai da ‘yan ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Shi wannan tijjani a samawi ɗin shi'a ne, rashin mutuncinsu ya kai ba su raga ma wani sahabi daga cikin sahabban annabi ba. Ba su raga ma kowa daga cikin duk wanda suka san akwai mutunci da girmamawa tsakaninsa da annabi to ba su raga mashi ba ba kowa suke nufinsa ci mutunci ba illa manzan Allah domin an tattaro wani aminin annabi an ce ba na kwarai ba ne an tattaro wani sirikin annabi an ce ba na kwarai ba ne sakatarorin wahayi an ce duk ba mutanen kirki ba ne sauran almajiran da suka zauna annabi ya karantar da su alkur'ani da sunna yi tarbiyyansu duniya ta yadda sun koshi da tarbiyya a gidan annabta yau 'yan shiya sun ce karku yadda da su duk ba mutanen kirki ba ne annabi bai iya ba su ne suka iya wannan ya cancanci a maida mai da martani a bayyana ma al'umma gaskiyan sahabbai cewa mutanen kirki ne mutane ne masu mutunci waɗanda suka san ya kamata to shine sai mala ya ɗauko tukulluman bayanan yana bayyana mana irin rawan da shi'a suka aka taka musu mana yahudawa suka taka rawa wajen samar da wannan muguyar aƙida na shi'anci kuma aka rasa inda za a ƙyanƙyashe kwanta sai da aka shigo cikin addininmu na musulunci domin su gurɓata addinin su lalata shi Allah ya maida musu da mugun nufinsu to mala ya bayyana mana cewa a zamanin sayyidina ali waɗanda suke ƙaryan goyon bayan shi to sun kasu gida uku ne akwai ghaliya waɗanda suka wuce gona da iri suka ce kaga alin nan fa Allah ne ali ya ce ni ba Allah bane suka ce rufa mutane baki kai Allah ne da yayye suka kisa ji abin da ya kamata sai kunna wuta duk ya kona su to akwai sababa su kuma yan zagi kenan waɗanda suka ƙware wajen zagin aminan annabi a zamanin shi ana zagin abubakar da umar ya shaƙo waɗannan sai suka gudu shine suka tafi inda ko ya faɗa ba za a ji ba suka ci gaba da baza wancan muguwar aƙidar tasu. Kaso na uku su ne mufaddila masu cewa ai Aliyu ya fi sauran, shi ne faƙala ya ce, La'otiya bi ahadin yufaddilu ne ala abi bakarin wa Umar, ya ce, Ba za a kawo min wani mutum wanda yake fifita ni Aliyu akan abubakar da Umar ba. illa jalattuhu jaldal muftarina ya ce face sai ne mai bulala na horo kamar yadda yake hora duk wani wanda ke kirkiran ƙarya warwaya anhu min akthar min thamanina wajihan mala ya ce an ruwaito wannan magana sama da fuska tamanin annahu kala sayyidina ali yana cewa khairu hazil umma ba'da nabiyiha wanda yafi kowa alkhairi bayan annabi in aka tsame annabin aka aje shi gefe to sauran da suka rage wanda ya ɗaramma kowa alkhairi abubakarin thumma umar abubakar ne sannan umar ina fatan mun gane wannan da kyau karanta littafin majmu'ul fatawa a juz'i na 35 shafi na 184 zuwa shafi na 185 wa ala kulli halin mala yace to dai a kowane ma hali ne fa qa'idar rafida waɗannan aqidu na yan shi'a ma'a zuhuriha fi ahad ali tare da cewa sun kunno kai sun fara bayyana a zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda. Illa annaha baqiyat mahsura fi afradin sai dai tana nan a taƙaice ne a takure ga wasu tsiraru. La tumathiluha ta'ifa har ma ba za a iya cewa wai wasu jama'a ba. In tsiraru ne, au firqatun ko ba su kai ma a ce masu firqa ba ƙungiya ballantana a sa su a cikin lissafi. kuma me yasa sayyidina ali ibn abi talibin bai iya karar da su gaba ɗaya ba shine abin da muka ambata a karatun da ya gabata abubuwa sun mai yawa kun gano wannan muke ku ya rasu ai sayyidina usman ya rasu ya bar mai aiki sau da wannan tawayen da abdullahi dan saba al-yahudi ya haifar a duniyar musulunci a wancan lokacin ita ce take mummunan tasiri a yanzu don ita ta haifar da duk wata muguwar aƙida da ka gani yau. Mun gano wannan da ku? Wannan ita ta haifar da aƙidan khawarij na yi shugaba tawaye, na raina shugaba, na wulaƙanta shi, na zagin shi. Mun fahimci wannan? Duk mun karanta da kowa nan, Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi shi ƙirƙiri wannan abin sai ya baza ta. Domin aƙidarsu ne cin mutuncin duk wani shugaba. Su Yahudawa su suka yi ma annabi Musa ƙazafi suka ce yana da gwaiwa. su ba wani mai mutunci a idansu kawai sai wanda zai fi abin da suke so in za su yi ma kiɗa ka taka rawan da suke so yau to kai na gari ne amma za ka ka ce ba daidai ba ne to kowane lungu sai sun nuna kai na banza ne to sai ya shigo da wannan aƙidar tasu cikin musulunci ya gayyato 'yan iska suka suka wannan tawayan da a ƙarshe dai ya kuma Allah ya ƙara mashi yarda to shine sai mala yake cewa hatta 'yan qada ahadu aliyun har aka waye gare zamanin sayyidina Ali ahadu aliyin radiyallahu anhu zamanin Ali ya kare wahiya ala tilkal hal wannan yanayi na shiya abin da yake kenan mun gano wannan da kyau ko wasu yan tsiraru ne a hankali to amma ku manta waɗancan sababa da ya bi su sun gudu kun manta sun gudu sun je sun makale a gindin wani hakimi da bai jin maganar sayyidina Ali to su waɗannan kingin waɗanda suka yi saura da su da mafaddila waɗanda aka hora su kamar sun bari ba su bari ba su suka haifar da waɗannan karkasuwa don sai na ali na rasuwa sai suka koma sai suka kafi gida uku shi ne aka samu gullatu su can galiya ɗin sai aka samu imamiya su ne waɗancan sababa ɗin sai aka samu zaidiya su ne mafaddila ɗin can jama'a mun gano wannan da kyau ko haka suka kasu sai su imamiyya a cikin sai aka samu karkasuwa gida goma sha biyar su kuma gullatu suka kasu su kuma zaidiya su ma sun karkasu za ku zo ku ji karkasuwan nasu suna ca gullatu gida goma suka kasu su kuma waɗannan suka kasu gida uku to za mu zo za mu ji irin yadda karkasuwan nasu yake ko mun bayyana wannan a cikin karatun mana littafin alfarku bayan alfarak Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace يقول الشيخ الإسلام واصفا ذلك الواقع شيخ مسلم ابن تيمية يازو يا سبن تونن أبن ديفارو وما حصل بعد ذلك من تطور في نشأة الرافضة irin abubuwan da suka faru a bayan faruwan wancan bala'in na zamanin Ali na irin jujjuwawa da cancanzawan da aka samu wannan aƙida ta 'yan shi'a ta yi. kun gano wannan da kyau ku duk ibnu taymiya ya wannan bayanin yace summa zahara fi zaman ali man takallama bir rafdi a zamanin sayyidina ali lalle waɗanda suka fara magana akan wannan aƙida ta shi'a a zamanin suka fara kunno kai lakin lam yajtami'u sai dai ba su haɗu waje ɗaya wa yasiru lahum quwwa aka gan sun yi ƙarfi ba babu illa ba'adin maqtalil Hussein sai bayan kashe Husaini su ma a lokacin da kashe Husaini ba sai ƙarfi ba har sai lokacin da aka samu takadar nan Muktar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi lokacin da ya bayyana cewa yana son ya kare jinin Sayyidina Husaini ne daga ta'addancin 'yan ta'adda sai ya kwato ya hukunta su a lokacin ne ya ƙoƙarin haɓaka wannan tafiya al'amari ya taso sai ya kafa tashi ƙungiyar sunta kaisaniya su kuma sai suna cewa babu imami a bayan sai da na ali gaba ɗaya sai muhammadu bin hanafiya saboda su a tunaninsu ai shi husaini ma bai ma zama imamin butukuna domin suna zargin alhassan ya yi masa kasa saba ya ɗauki wannan mukami ya miƙa mu'awiya to sai suka ce ai shi alhassan da yawancin kasassaban to kwata-kwata ma bai halifantu ba kun fahimci wannan da kyau ku to halifan shi ne muhammad ɗan hanafiya to kuma sai suka dakatar da ita kanta imamancin a kan suka ce babu wani imami kwata-kwata shi ne mahadi shi Muhammad ɗan Hanafiya sai ya bayyana ƙarshen duniya ne zai haifi ‘ya'ya goma shi na sha ɗaya sai na Ali na sha biyu to su ne imamai isna a shari'a ma da ake magana a kai wasu kuma suka ce ba su yadda ba shi ne sai suka dinga karkasuwa iri-iri za mu za ku ji wannan karkasuwan na shirme amma a nan to mai da martani ne kai tsaye mala yake yi dangane da waɗannan 'yan shi'a a jimillance kamar yadda wancan takadari ya zazzage sabu a cikin littafin shi sun mahata dait mala ya ce bal lam yadhhar asmar rafdi sunan rafidanci bai bayyana ba illa hina khuruj zaid ibn ali ibn al-husayn sai lokacin da zaid dan ali dan husayn ya bayyana ba'da mi'atul ula bayan shekara 100 na musulunci na farko lamma azhara attarahuma ala abi bakar wa umar yayin da ya zo kai tsaye akan mimbari in yana hudu ba zai yi addu'a ya ce Allah ya ji kan abubakar da umar mun gano wannan da kyau ku shi ne sai kaya suka ce kai mun ba mu gane ba kana mana tafka da warwara mu mutanen nan fa zagin su muke saboda mu sababa ne zagi suka iya to kai kuma kawo kan mimbari kana cewa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu ina fatan mun gano wannan da kyau shine malaci rafa dadhu rafida daga nan ne sai 'yan shiya suka yi watsi da shi fasunmu arrafida sai aka kira su da suna arrafida wa a taƙado anna aba ja'afarin sai suka riya cewa abu ja'afar huwal imamul ma'asum shine limaminsu wanda yake masumi baya laifi wattaba'ahu al-akharuna sai wasu daga cikin wanda suka yi saura suka ci gaba da bin zaidu fasunmu zaidiyan mun gano ne kyau ko fasunmu zaidiya sai aka rika kiransu da zaidiya nisbatan ilaihi saboda danganta zuwa gare shi to waɗancan da suka balle suka ci gaba da zagin shi sai zo koma suna bin shi Abu Ja'far ina fatan mun gano wannan da kyau to a wancan lokacin sai ya zama imamai guda biyu ne ya kamata kusan tarihin shi'a sosai su shi'a shirme ne gaba ɗaya ba addini bane tsaban kafirci ne da irkaniya a lokaci ɗaya zaka ji a gari ɗaya suna da imamai guda talatin kun gano wannan da kyau ko wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan na bin wannan waɗanda suka fi yawa to su ne suka fi surutu da yawa shi sai ka ji labarinsu amma yanzu a nan ma ka ji imamai guda nawa ne ga zair ɗan ali ɗan hussein ga jafar kuma duka haka za ka same su allah ya kiyaye malai ce ka duba majmu'ul fatawa juz'i na 28 shafi na 490 wa khulasatul qawl malai ce a takaice dai أن الرافدة مرت في نشأتها بعدة مراحل ita shi'a farkon tasowanta ta bi matakai iri-iri hatta asbahat firqatan mustaqalla har aka waye gari sun zama ƙungiya ta musamman mai zaman kanta mutamayyiza bi aqidatiha wanda tana da aƙidanta na musamman wasmiha da sunanta an sa'ir firakil umma kamar yadda ake danganta sauran ƙungiyoyin al'umma to su ma sai suka zama ƙungiya ta kafirci wa yumkin ibraz zalika min khilali arba'a marahil ra'isiyan mala yace akwai muhimman matakai guda hudu wanda suka tattaka kafin su zama ƙungiya mai zaman kanta mai yada da'awa da aƙidu tasu almarhalatul ula mala yace marhala na farko da'awatu abdullahi ibn saba ila madda ilaihi min usul wanda da'awa ce ta abdullahi dan saba al-yahudi wanda shi ya fara da'awan shi'anci ma'ana shi ya kafa asalin tushen da'awan allatin banat alaiha aqidatar rafida wanda dukkanin aqidin yan shi'a kan wannan aqidan na wancan ba yahudan aka gina su gaba ɗayan su mala yace ka da'awatihi li aqidatar raja'a kama aqidan da yake da shi na dawon sayyidina ali wa ihdathihi alqawla bil wasiyya li ali radiyallahu anhu da kuma kirkirar maganan da ba a santa a musulunci kwata-kwata ba a bakin shi aka fara ji cewa wai annabi ya bar wasiya bayan shi sayyidina Ali ne watta'ana fil khulafa'ir as-sabiqina da kuma suka ga khalifofi waɗanda suka rigaye sayyidina Ali radiyallahu anhu fil khilafa Abubakar da Umar da Usman wanda suka riga yin khalifanci kafin shi a bakin shi wancan ba Yahudan ne aka fara jin zagin waɗannan halifofi da sauran sahabbai wa qad sa'ad ibn saba في ترويج فكرة الضال البعيد عن الروح الإسلام أمرين ما ليش حقيقة ابن السبا يا بعد قدموا في ترويج فكرة ضال وجن حقك tunanin nan na ɓata wanda yake manisanci ne matuƙa dangane da ruhin musulunci ta hanyoyi guda biyu al'amurul awwal al'amarin farko kun sai ya fara marhala ku? To, a cikin marhalan farko akwai al'amurul awwal. Ikhtiyar bin saba bi'atan munasiba li da'awatihi. Shi wannan ibn saba ya dubi yanayin da zai fi dacewa ya kafa da'awan shi. Haisu batha da'awatihi fi baldan ta yadda ya bi garuruwa iri-iri ya je yaɗa wannan gubar tashi sham misir iraq ta da cewa sham ba wai da muka ce an kore shi wai bai nasara ba ne ya tsitsinci mutane da yawa ai amma bai karfi kamar yadda ya karfi a waɗancan garuruwan ba ba da an aktara tanakula bayan hazil amsar ta yadda ya yawaita kaiwa da komowa a waɗannan garuruwa kama marrafi kalamin tabari kamar yadda ya gabata a cikin maganar tsabari ka karanta shafi na talatin da uku a cikin wannan littafi mun tattauna wannan maganar rai mala ya ce fa nash'ad hazihi da'awa fi mujtama'atin ita wannan da'awa ta Abdullahi dan Saba na wannan shi'anci da ya yada to ta samu karbuwa ne a cikin mutane musamman wajen hirace-hirace da ake zama a dandali ana tattauna maganganu marasa fa'ida. Lam ta tamakkan min fahimil islami fahimar sahih ga al'umman da ko garuruwa ko yanki ko karkaran da ba a fahimci addinin musulunci kyakkyawan fahimta ba, ba a karantar da mutane alkur'ani ba masu tafsirin shi ingantaccen tafsiri mai ma'ana duk ba a yi, to anan ne suka fada suka zame suka fahimci wancan shirman. وتترخص وتترسخ أقدامها في العلم الشرعي al'umman da ƙafafunsu bai natsu ya kafi gam dangane da ilimin shari'a wal fiqh bidinillahi ta'ala waɗanda ba su gama fahimtar addinin Allah ba to su aka samu daman yaɗa musu wancan aƙidar yasa muke cewa jama'a ku bar al'umman annaba karantar da su addini yana daga cikin fikiran 'yan shi'a shine ƙoƙarin ƙyamar da mutane duk malamin da ya tsaye zai karantar da al'umma addini saboda muddin aka karantar da al'umma addini to ba su da rabo a nan kun gano wannan da kyau ku sai a ta ƙirƙirar abubuwa na sharri na ƙage na cin mutunci saboda a waye gari bai da kima haka abdullahi dan saba ya ce a yi ma waɗannan malamai da sarakuna da sayyidina Usman ya nannada saboda in aka zubar da mutuncinsu ba su da kima to da'awar shi za ta karbu kuma a yanzu fa ahlus sunna ne suke yin wannan aikin da 'yan shi'a suka gadar suka ce a rika yi sai a zo sai a kallo wani malamin ahalu sunna sai a kirkiro ta magana na cin mutunci da batanci ko take sai a jingina mashi su kuma ahalu sunna da yake ba su da kan gado gaba ɗaya sai su ɗaɗe a majalisin da ake karantar da su addini to haka na faruwa su kuma shiya sai su dannu sun samu abin da suke so a ga mala ya ce duk mujtama din da ya fahimci addini kuma an yada abin da ya shafi ilimin addinin ba fahimtar addinin kaɗai ba dole sai an yada ilimin addinin to shi'a ba ta da rabo cikin wannan al'umman gaba ɗaya. Mahalai ce wa zalika li qurbi ahadi habil islam saboda duk waɗanda ake karantar da su ilimin addini suna da kusanci da addinin musuluncin ɗari bisa ɗari. Fa inna tilkal amsar kun ga waɗancan garuruwan kuma inna ma futihad fi ahadi Umar radiyallahu an an buɗe suna zamanin Umar. Kun san matsalar da aka samu kenan. Shi za ga Makka da Madina ba shi'a sai yan tsararu kaɗan. saboda su suna kusa da abin bai ci nasara a wajen ba duk garin da ya ji ya kafa sansani to yana nasara a wajen ɗari bisa ɗari ba ma nasarar wasa ba saboda sun yi nisa kuma a zamanin umar suka musulunta ba a gama tarbiyyar tarbiyyar da ya kamata ba umar usman ya kamata ya tarbiyyar su ali ya zo ya ƙarasa tarbiyyar su a samu an yi tarbiyyar sosai to ba a gama ba shi kuma wannan ya zo da wannan bala'in irin abin da ya faru kenan ga waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka hana zakka bayan rasuwan annabi ƙarshen rayuwar annabi Allah ce wa ra'aitan nasa ya na fi dinillahi afwaja za ga mutane sun zo suna shiga addinin Allah kungiya kungiya an shiga da yawa to sai aka samu matsala annabi bai tarbiyyan waɗannan da suka shiga ƙarshe ƙarshen rayuwar shi kamar da ya tarbiyyan na farkon ba yana rasuwa cin da ba su koshi da tarbiyya ba san addinin ba sai aka samu wannan matsala a cikinsu to su ma waɗancan biranen sai da na umar ne ce su da yaƙi ba ya tarbiyyansu kamar yadda ya tarbiyyan waɗanda ya samu a madina da maka da sauransu nan kurkusa ba waɗancan an buɗe su an fara karantar da su kenan ya kwanta ya rasu usman ya hau shekara biyar ba wani abin da ya yi shi kuma wancan takadarin ya haifar da wancan matsala gaba ɗaya addini ya ƙi gaba ya ƙi baya ya takura al'amari Usman ya ƙara shekaru bakwai ne cikin tashin hankali da abubuwa na fetintunu na ƙoƙarin ɗinke ɓarakan da ke cikin gida ya tsaye da addini cak saboda zartar da manufan Yahudanci. To Ali na hawa sai ya zama cikin matsala kuma aka samu. To wannan matsalan Ali bai iya tarbiyyar waɗannan mutanen ba kuma ga waɗancan aƙidan Ali ya fasa su sun bar Madina sai suka tafi can ne sai suka ci gaba da haɓaka. Ina fatan mun gane wannan da kyau. kuma kalli inda aka ambata ɗin nan to sun fi kafa sansaninsa a wajen to shine sai malam ya ci gaba da cewa haza bil idafati ila ba'daha an mujtama'i sahaba fil hijaz ko me yasa ba su samu karfi sosai a hijaz yanda ya kamata ba malam ya ce saboda akwai gayyan sahabbai wa adama tafaqquhi alaihim kuma su waɗancan mutanen da suka yi nesa ba tsaya sun fahimci yadda al'amarin addini da rayuwa yake ba shi za kawai sai suka karba kwanan nan ya daina bautan gunki sai kuma wannan sai zo ya gaya mashi waɗannan abubuwan da sunan addini kawai sai ya ansa kwanan nan ya daina bautan wuta sabai sun zo sun kashe wutan ba gama karantar da shi addinin musulunci yadda ya kamata ba sai aka zo aka ce mashi ai ga wasiyi ga raja'a dama tsohon addinin shi ana ce akwai raja'a akwai kaza kawai sai ga wannan yayi daidai da tsohon addinin shi dan kwaskwadi man kawai sallah ne aka ce yayi kawai shikenan sai suka dinga shiga cikin wannan hayaniyar shi ne haifar da bala'in da ke iraki na shi'anci da musiban da ke iran na shi'anci da tashin hankalin shi'ancin da ke bahrain da lebanon da sauran waɗannan wajejen gaba ɗaya duk wannan bala'in ne na abdullahi ɗan saba a wannan marhala tashi ta farko da mala yake mana bayaninta al'amur thani mala ya ce al'amari na biyu annabi na saba shi abdullahi ɗan saba ma'aktiyarihi li da'awati tilkal mujtama'at zaben da ya ma waɗancan gayyan na mutanen da dama ba su da ilimin addini kuma ba su matse shi ba ma kwata-kwata fa innahu ziyadatan fil makari wal khadi'a ya ƙara abin da makirci da kuma yaudara mummuna ina fatan mun gano wannan da kyau akwai makirci da kuma yaudara mai munin gaske a irin abubuwan da yake fitarwa a haɗa da'awatuhu bi sitarin sai ya kewaye wannan da'awa nashi da wani lullubi minat takallumi yana yin wasu maganganu wanda zaka ɗauka kaman gaske ne wata kattumi yana ɓoye-ɓoye mun gano wannan da kyau ko wa sirriya abin asirrance ake ba a fitowa karara jama duk abin da ake yin shi haka a cikin addini wallahi ba addinin musulunci ba ne za ga komai na mu a fili yake amma duk wani wanda zai adawa da mu komai na shi a ɓoye yake yana son sakayawa ga maganar da mutum aka san yana yi in ya zo nan wajen sai ya faɗi kishiyarta wannan da'awa ne na shi'anci kuma in ka bi shi a hankali ko to ko dai zama shi'a ko ya zama bakhawariji ko ya zama mu'tazili dole ne su yayi wannan ba zai taba zama ahlus sunna ba ahlus sunna baya yaudara ahlus sunna baya ha'inci ahlus sunna duk baya irin waɗannan abubuwa mala yace falam takun da'awatuhu wannan da'awa nashi bata kasance muwajjahun li kulli ahadin an fuskance ta ga kowa ba sai wanda ya ga mai wawan imani ne sakaran al'umma shine za a kira shi a ce baka lura da kaza ba to kuma ya ga kaza mana ba kowa ke ma ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba kowa ke ma ba wa inna ma liman alima annahum ahlu liqabuliha ana binta ayita ne ga waɗanda aka san sun cancanta su karba ma'ana banzan garken cikin al'umma min jahalatin nas daga cikin jahilan mutane za ga wani wai ka ce kamar yana fahimta addini in ya zama taɓo shari ne to duk waɗannan hayaniya ma zai iya ɗaukan su wa ashabil agharadil khabitha da kuma waɗanda suke da miyagun manufofi suke da zuciya wacce take kaza mai kazantacciyar zuciya to duk sun iya san waɗannan da'awai da ake yin sa a boye a boye na makirci da cin amana malai ce mimma lam yadkhulu fil islami daga cikin waɗanda su ba wai sun shiga addinin bane illa kaidan li ahlihi saboda kokarin yin makirci ne ga masu addinin ba da an kawwadar jiyoshin islam bayan da aka sami su waɗannan rundunoni na musulunci sun samu tasgaro wanda urushal muluki ma'ana kawwadar jiyoshin islam urusha mulukihim rundunonin musulunci sun sama arsoshi shine kujerun mulkin sarakunan sun samu tasgaro sun rushe sun karere gwamnatinsu sai suka rasa yadda za su yi sai su shiga cikin addinin da nufin makirci ga addinin wa mazzakat mamalikahu kuma suka raga-raga da gwamnatocinsu to sun shiga addinin da jin haushin musulmi da makirci gare su malai ce wa kada taqaddama kalamat tabari sabiq an ibn saba maganan al'imamu tabata magana al'imamu tabari ya gabata da ya zance dangane da ibn saba ina fatan mun gano da kyau babbatar da du'a ta hoto inda ya ce ya yada masu da'awan shi kuntuna ko wa kataba man kana tafsadahu fil amsar kuma ya rika aika da takardu da ƙarin bayani na sabuwar aƙida ga al'umman da ya ɓata su a garuruwa wa katabu su ma suka ci gaba da rubuto mai wasiƙu wadda aufi sirri suka rika da'awa boya boya boye ila ma alaihi ra'ayuhum zuwa ga abin da ra'ayinsu ya karkata a kai wa ya ƙulu fi siyaƙi wasfihim sai ya faɗa dangane da siffanta su wa ausa'ul arda iza'atan suka yaɗa jita-jita da yawa a bayan ƙasa wahum yuriduna ghaira ma yuzhiruna kun gano wannan da kyau ko suna da wata manufa a ƙasa saɓanin wanda suke bayyanawa ina fatan mun gane wannan abin ya faru sosai ba na wasa ba irin abin da ya faru a zamanin annabi kenan lokacin da ya rasu suna jin haushi annabi ya ji ya kakkashe musu gumaka yi wane ne ya kafa addini sai su ga ba zai su yaƙi addinin ta waje ba cin da an fi ƙarfin su to shine sai suka shiga cikin addinin ana ganin su karara to amma suna ma wancan muguwar manufa ta su aiki na cikin addinin shi yasa duk wanda ya sanya da wani tunani wani makirci wani abin da ya shafi irin wannan a cikin tafiyan ahalu suna yi marmada ya cire shi in ba ka bai asarin imanin shi don zai mutu ba imani lokaci ya kai da kun ga da'awan da za ta yi nasara gaba daya wallahi ita ce wannan da'awan da ake ta sunna kadai ko a yi da kai ko ka tsaya makirci ta bige ka ta barka inda kake kuma babu tasirin da za ka yi don ba addinin Allah kake ma ba Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum